الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda yau ya yi daidai da bakwai ga watan sha'ban hijira yau na da shekara 1444 28 ga watan biyun miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci a dukkan mako da lokaci irin wannan idan masu bibiya musu manta muna nan cikin surutu tauba sura mai namba ta tara a kirgin surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya ta goma daidai a wannan sura in za mu tashi aya mai namba ta ɗaya. a wannan sura mai albarka suratu tauba wannan kuma shine darasinmu na uku a cikin suratu tauba insha Allah malum fadin Allah ta'ala da yake cewa inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
wannan aya tana cikin ayoyi da Allah ta'ala yake yarjejeniya da shi da masu imani akan ya dora su kan wani sharadi shi kuma yayi musu rahama yayi musu gafara ya ba su aljanna wannan aya tana cikin ayoyin da Allah ta'ala yake buƙatar mu yi wani abu a rayuwarmu da dukiyarmu shi kuma allah ya yi alkawarin zai ba mu aljanna imam al-bagawi a cikin tafsirinsa iyamun turas kamar yadda ya hakaito a tafsirin yake cewa muhammad bin ka'ab al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa lamma bayatil ansar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailatul aqaba bi makka lokacin da mutanen madina suka wa manzon Allah shaffa suka masa mubaya'a a garin makka wa hum sab'una nafsan yake cewa mutum guda 70 ne zaratan mutane guda 70 qala abdullahi bin rawaha radiyallahu anhu a cikin su akwai abdullahi bin rawaha shi ma ba ansari ne yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ashiratat li rabbika wa li nafsika ma shi'ta yace mu waɗannan gurguzun mutane guda 70 mun kawo kanmu gare ka ka shar'anta mana abinda ubangijinka yake so mu yi masa sannan ka shar'anta mana abinda kai ma kake so mu yi ma duk abinda kace mu yi zani abin da ka ce mu bari zama bari wannan kuma ita ce mu baya da kuma ita mu baya ala sami wa ba ake ita akan ji na alkhairi da kuma biyayya na alkhairi to abdullahi bin rawaha shi ne sifika na waɗannan mutane da yawunsu yake magana manzan Allah duk abin da ubangiji ya shar'anta mana faɗa mana zane duk kuma kai ma abin da ka shar'anta mana a kan kinkanka na manzon Allah zamu fakara sai manzon Allah ya ce ubangiji na ya shar'anta wa muku an ta'abudu wala tushriku bihi shay'a ku bauta masa kada ku yi tarayya da shi wannan shine sharadin da Allah ya ce a faɗa wa waɗannan mutane guda saba'in 'yan garin madina da suka yi wa mazan Allah mu baya a za su bi shi Allah ya ce a faɗa muku ban da shirka kuma dukkan wani sharaɗi a galabiya da Allah yake yi wa bayansa to akwai wannan lokacin da wa'ansu mata ma suka je za su yi wa mazan Allah mu baya akwai irin wannan sharɗin a cikin wannan zuwa da suka yi a cikin sutul mutahana يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم
Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minat ya kai wannan manzo mai albarka idan mata sun zo za su man waya su yadda kai manzon Allah ne za su bi ka to sai Allah ya ce a sharɗanta musu Allah yi shirki da billahi shay'a farko ka su shirka shi ma abinda manzon Allah ya ce wa waɗannan mutane guda 70 Allah ya ce a faɗa muku sharadin bin sa ne ka yadda kai bawansa ne musulmin kwarai to ba za ka yi shirka ba an bayyana in kuma kai shirka to ka fita daga cikin da'irar musulmai wanda Allah zai kirga su a matsayin musulmi a gobe alkiyama ba ka ciki kafin da kanka duk alƙawarin da Allah zai wa musulmai ba ka yi ci duk rahama da jin kai da Allah ya alƙawaranta wa musulmai ba ka ci wannan shine babban sharadi na farko yasa hadisin Mu'adh bin Jabal Allah ya kare ya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙƙin ma'azu ka san haƙƙin Allah a kanku kuma ka san haƙƙinku a kan Allah sai ma'azu ki ce Allah wa rasulu wa ala Allah da mazan su ne mabiya sani sai ce haƙƙin Allah a kanku an ta'abudu wa la tushriku bi shay'a ku bauta wa Allah shi kadai kar ku yi tarayya da shi kar ku yi shirka sannan ku kuma haƙƙinku in ma kuna da shi abun Allah to Allah ya yi alƙawarin ba zai azabtar da mutum ba azaba ta har abada wanda ya mutu ba shirka a cikin laifinsa duk wanda ya mutu da duk laifin da ya ce wa Allah ba shirka ba to ba zai dawo ma'auta ba inda shi musulmi an fahimci wannan to amma yanzu ya shirka take ga ta nan ta zama kamar abin wasa ya sa muhammad bin abdul wahab Allah ya masa rahama shekul islam wanda yake cewa ahlus sunna wahabiyawa ko to sunan kakanmu ne muhammad bin abdul wahab mun yadda da wannan sunan alkhairi ne a cikin shi aminta a cikin littafinsa kitabun tauhid yake cewa abin mamaki mushrikan da suna shirka ga Allah ne a lokacin da suke cikin walwala da wadata amma duk lokacin da suke shiga cikin matsi da takura to ba sai shirka ga Allah har ya kawo ayan da Allah ta'ala yake cewa فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون yace mushrikan da idan sun shiga jirgin ruwa suna cikin ruwa musamman saka ruwa iya tangal tangal jirgi kamar zai kiba to a lokacin Allah kadai suke kira da'awullahu mukhlisina lahu din kowa Allah zai ci amma falan ma najjahum ila al-barri izahum yushrikun idan Allah ya tsallakar da su suka gansu akan tudu to shikenan sai a kama shirka da abin da Allah baya so yace a lokacin wahala da kunci Allah suke komawa amma lokacin wadata kuma sai su juya wa Allah baya su shirka yace sabanin mu shirkan yau za a ga mutum wahala yake shi amma shirka yake wannan yafi abin ban mamaki za a ga wani kasuwa yake jarin sawai Allah bai fi dubu ɗari ba ko abin da ya kama da wannan amma iya da boka iya da bokan da yake bani sa'a sai ya ce kaza zai yi in bai ce ba ba zai ba iya ba shi kulle-kulle da ɗaurar-ɗaurar da zai yi masa amma ku duba ba duk mutumin da yake da jari abin da na ambata ai ba za ka saye cikin masu jin daɗin rayuwarsu ba ana dai Allah wa ila gashi ballatana kuma kai sama-sama mutum ɗan ƙaramin abu yake nema wanda ba zai nemi taimakon Allah ɗari bis ɗari kansa ba sai faɗa wani layi kuma in Allah ya jarabe shi ya baki sai Allah ya zare taimakonsa a cikinsa sau da abin mamaki shine shirka da yanzu ta zama ruwan dare ɓangare ɓangare na al'umma duk sun faɗa cikin shirka kuma karka daɗa karka rage duniya ce ta kawo wannan san duniya ne da gani ake za a nemi mu a duniya ɓangaren kaza ɓangaren kaza ɓangaren kaza malam aminu ibrahim daurawa allah ta'ala ya kara masa lafiya a wani karatun sai yake cewa lokacin iya kwamanda na hizba a kano sun kama wata bokanya mace ce suka sa mata suke mata intabiyu take cewa daga cikin kwastoman da suka fi yawan zuwa gunta a matsayinta ta boka tana ba su sa'a sai ta ce akwai mata ciki musamman wanda mazajen za su ƙara musu kishiya sannan akwai wa'ansu daga cikin 'yan siyasa sannan akwai wa'ansu daga cikin 'yan kasuwa ta ce waɗannan ɓangarori guda uku su ne suka fi yawan mu'amala da bokai so da kan miwa kan mugiya mulai manzan Allah ya ce Allah ya ce a faɗa muku an ta'abudu wala tushriku bi shay'a wannan shine sharadin Allah sannan sharadi na inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa an tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum duk abin da na buƙace ku kanku da dukiyarku kar ku hana mun amfani da shi shine sharɗin da ni zan muku a matsayin na manzon Allah idan na ce fito hayya alal jihad fito idan na ce kawo dukiyar ka za a yi wa addinin Allah kawo wannan shine sharɗi na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu waɗannan mutane suka ce fa'iza fa'alna zalika fa malana manzan Allah idan muka in muka yi alƙawarin ba za ne wa Allah shirka ba da rayuwarmu da kafatanin abin da muka mallaka muka yadda za mu ma biyayya da'a kansa to mu ko mu yi rabon mu abun Allah me Allah zai bamu qala aljanna sai manzan Allah ya ce Allah zai baku aljanna qalu sai suka ce rabi albaya rabi albaya ciniki yayi riba an ci ribar wannan kasuwancin an ci ribar wannan kasuwancin to sai Allah ya sako da wannan aya inna allaha hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum haqiqa Allah ta'ala sun yarjejiyar sun yarjejiyar cinikayya da shi da basu imani Allah ya siyi rayukansu da dukiyoyinsu inna allaha hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum kamar an zo za a yi ciniki ne ga Allah ga kai a matsayinka da mumini sai Allah ya ce ina so ka siyar min rayuwarka da dukiyarka duk inda za a daga kalmata duk inda za a yi wa addina hidima to ka kai kanka kai dukiyarka shine abin da nake bukata zan siya abu a ka'idar ciniki shine alaiwa ba ai alaiwa ta musancan canji na baka wani abu ka ban wani abu na baka kuɗi ka ban kaya to masu imani sun yadda za su biya wa Allah rayuwarsu da dukiyarsu to shi kuma Allah kamar da me zai siya me zai bayar a madadin ya sai rayuwarmu da dukiyarmu sai Allah ya ce bi anna lahumul janna shi kuma abinda Allah zai bayar shine aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inna silati llahi ghaliya ala inna silati llahi hiya aljanna cewa kadaran Allah fa mai tsada shi kadaran Allah ita ce aljanna an fahimta sai Allah ta lage cewa yuqatilu fi sabilillah daga cikin siffar waɗannan masu imanin da Allah ya rijeji ne cinikayya da su suna yaki fi sabilillah domin daga kalmar Allah duk abin da za su yi da dukiyarsu da rayuwarsu to ba don duniya suke yi ba sahabai Allah ya ƙara yadda da su Allah ya tabbatar fi sabilillah suke yi duk abin da za su yi fi sabilillah a hanyar tafarkin Allah suke ina ma mu ma za mu kwaikwaye su wannan hankoran da nake da hana idan mu bacci da kaiwa da kawowa ina ma dan Allah muke yi da mun ci riba duniya da lahira amma a galabiyar shigarmu da fitarmu da zamanmu da tashinmu kashi saba'in ko tamanin wallahi ba dan Allah muke yi ba dan sakamako a duniya ya bayyana muke kawai shi kenan ku duba dai abin da ya faru na harkar zaɓe a satin nan wani sai a yi sallah uku hudu a jami'i bai samu ba amma bai yi misi ɗin wannan zaɓen ba da ya shekara hudu za a yi shi amma wani wallahi sai manta ban da yi sallar la'asar a jami ko azhar ko asuba amma yayi sammo ko ya jiba ƙuri'a domin iya da wata manufa a kanta an bayyana Allah ta'ala yake cewa yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun suna in sun je yakin nan suna kashewa ana kashe su ko su kashe kafirin ko kafirin su kashe su sai Allah ya ce wa'adan alaihi haqqan fi tawrati wal injil wal qur'an alkawarin da Allah ya musu da zai ba su aljannan nan to alkawari ne alkawarin gaskiya shine wa'adan alaji haqqa ay wa'adan haqqan fi'ilani masdarani masdari ne guda biyu an gane ko a duka an musu nasaba bi fi'ilin bi fi'ilin mal muqaddam da fi'ilin da ake kaddarawa ay wa'adallahu alaihim lahum wa'adan wa haqqa alaihim haqqan Allah ya musu alƙawari alƙawari kuma ya gaskata wannan alƙawari fi taurati wal injil a taura da injila wal qur'an haka abin yake cikin alqur'ani mai girma sai Allah ya ce wa man awfa bi ahlihi min Allah a tambaye ku wane ne ne ya fi cika alƙawari game da Allah wa za ka kwatanta cika alƙawarinsa da Allah da shi waye wannan wa man awfa bi ahlihi waye yake kokarin cika alƙawari min Allah har yayi irin na Allah ko yafi cika alƙawari amsa shine ba ba wanda yafi Allah cika alƙawari inna wa'adallahi haqq wa man awfa bi ahdihi min Allah wannan kuma tana nuna kan cewa wannan abin da Allah ya faɗa in dai kai to zai baka aljanna ba zai canja ba shi Allah ba mai canja alƙawari bane ba mai sabawa bane in dai ka ba da rayuwarka ka ba da dukiyarka fi sabilillah har ka mutu akan wannan layin to bi anna laka aljanna to Allah kuma ya alƙawarin zai baka aljanna shine wa'adan alayhi haqqan wannan alƙawarin gaskiya ne wanda iya cikin altaura da injila da alqur'ani yasa malamai suke cewa jihadi a taimaki addini kuma in an mutu a wannan hanyar a samu aljanna tun littattafan na baya a wannan alƙawarin Allah yake tun lokacin annabi musa duk taurati wa injila annabi isa alaihi salam sannan kuma aka zo alkur'ani duk wanda ya jihadi fi sabilillah ya mutu falahul janna wannan alƙawarin tun wancan al'ummata iya a wa'adin alaiha kan fi taurati wal injila da qur'an wa man awfa bi ahadihi min allahi fastabshiru Allah ya ce a musu albishir bi bai'ikum allazi bay'atum bi da wani irin alƙawari da wani irin yarjejeniyar cinikayya da aka kulla da ku da Allah fastabishi wa ne fafro ku yi farin ciki kasuwanci ne wanda akwai riba a cikinsa ba faduwa duk wanda ya wannan kasuwanci Allah ce ba zai faɗi kuma amma albishir da irin wannan cinikin da kai da kai da Allah fastabishi wa ayyuhal mu'minun bi bi bi iltifati adal ghayb bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi da irin wannan yarjejeniyar cikin da ku da ku da ubangijin wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan kuma shine al-fawz ay al-falah shine rabu al-azim mai girma a qur'ani da aka ce wa zalika huwa al-fawz al-azim akwai wa zalika al-fawz al-azim akwai wa zalika huwa to wanda suka zo da huwa din a qur'ani guda shida wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabu mai girma ne Allah subhanahu wa ta'ala نعم آية كمان
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحمد بشر المؤمنين waccan aya ce da jejeniya a kasanta akwai maganar imamul hassan al-basri wanda yake cewa isma'u ila ba- ila bai'atin rabi'a ku saurara ku ji wani kasuwanci da yake samu riba kaga wannan kasuwanci da na duniya ne da kowa ya saurara ya ji kasuwa ce amma akwai riba ribar mai yawa an gane da ko kamar wata rana an ce a babu warera radiyallahu anhu sai da ya bari kasuwar madina ta cika sai yake cewa jama'a ku zo za a yi rabon gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu da aka gano bayan manzan Allah ya koma ga Allah yanzu nan yana nan za a yi rabon gadon su kowa ya zo a masallaci za a yi rabon gadon kafin ka ce ko masallaci ya cika suka zauna suke zuba abu hura da ido zai ce to mun zo ina rabon gadon sai ce haddasa haddasa an rasulullahi qala kaza ya dinga karanta musu hadisai sai suke cewa ina gadon ce a wannan shine gadon ai manzo Allah abin da ya bari kenan ilimi ya bari kuma zan karanta mu an fahimta amma da suka ji labarin gado sun dauka wani makudin kudi a gano kowa za a bashi amma da ya ce ku zo ku ji hadisi da ku za su zo yawa to nan ma kamar malam imam al-hasan al-basri yake cewa ku saurara ku ji wani kasuwanci ba akwai riba cikin sa ba faduwa a rabiha baya Allahu biha kulli mu'min wannan kasuwanci Allah ya kulla shi da kowane mu'mini haka imam hasan al-basri ya fara kuma ya ci gaba da cewa inna Allah a'taka dunya Allah ta'ala ya baka duniya fashtara lil-janna bi ba'dha ka yi ƙoƙarin siyan aljanna da wani ɓangaren ba da duka ba abinda Allah ya baka to samu wani ɓangare ka sai aljanna da shi kamar yadda ƙur'ani ke faɗa mana cewa Allah yana cewa ka nemi gidan gidan lahira da abinda Allah ya baka wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة Mm.
ولا تنس نصيبك من الدنيا Mm.
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Allah ya ce ka nemi gidan lahira cin abin da muka baka fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya amma karka manta rabanka da ake nema a duniya ka je ka nema amma wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautata wa mutane kamar yadda Allah ya kyautata ma wala tabgil fasada fil ard kar kullun ka dinga neman barna a bayan kasa kai na fatan Allah ya baka dukiya kai sako kana fatan Allah ya baka mukami ka sabi Allah abinda da an manta da shi ka tunuwa da mutane shi to kar kai wannan idan kai wannan abin zai koma ni'ima ba ni'ima ba zai koma azaba kuma za ka yi da na sani a gaban Allah gobe alkiyama Allah ya ce inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya san mabarata baya kaunar su to sai Allah yake mala ya ci gaba da cewa sun mabayyana sifatul mu'mini sannan sai Allah ya ci gaba da siffanta masu imani allati taqtadi al-ikhlas wanda wannan siffa tana tikewa zuwa ga ikhlasi dan Allah wa isbati aqdul bay'a da kuma tabbatar da wancan yarjejeniyar cinki da aka yi da Allah da kuma su imani sai Allah ta'ala yake cewa at-ta'ibuna ai humut ta'ibuna kenan waɗancan ɗin ina la'aita ramina da mu'mini na an kusa mu an walahu bi an da lahumul janna idan kana so ka san siffofin su tuhumul ta'ibuna daga cikin siffar su akwai yawan tuba an fahimta masu yawan tuba ne daga laifin su idan sun yi wa Allah ba daidai ba tuba suke yi rufi'a alal madh bi taqdiri mubtada ay humut ta'ibuna min ash-shirk wan nifaq suna tuba daga shirka ba sa shirka sannan ba sa bilafinci kuma ta'ibuna su ne dai masu yawan tubarwa Allah sun yi zunubi ba su yi ba to kullum suna tuba suna neman gafarar Allah to wanda ita ce sufus ta farko kenan at-ta'ibuna sannan sai Allah ya ce al-abiduna ay zawli ibada bil ikhlas su ne masu yawan ibada da ikhlasi ita ibada ba zatinta aka fi bukata ya bayyana ba ikilasinta ake so duk yawanta idan ba ikilasi Allah ba ruwansa da ita amma duk kankantarta idan da ikilasi kuma Allah zai ba da sakayya a kanta yasa duk inda malamai suka yi maganar ibada za su kawo ikilasi humul abidun al-mukhlisun al-ibada lillah wannan ma wani wani dauri ne wanda an tafi da yawa amur mutane akan wannan ibada yanzu a galabiya ba ikilasi musamman ibada jama'iyya ibada da ake a cikin mutane wanda wannan bala'in ya shigo har karatun ƙwararri ya shigo cikinsa har sallah ta shigo cikinta har abin da dan Allah ake tsantsa dan Allah ake amma shi dan ya shigo yayi wa mutane a iya wannan yayi wa mutane ilhama ko kuma ya mu ya musu shifta ta aidan mutane su yaba ko dan sakamakon duniya ba asarar ta kai wannan asarar ce mai girman gaske Allah ta'ala ya tsare hum ta'ibun al'abidun bayin Allah ne masu yawan ikilasi a cikin ibadarsu sannan sai Allah ya ce alhamiduna ay humul hamiduna bayan ta'ibuna la'abiduna yawan tuba da yawan ibada sannan masu yawan godiyar Allah ne duk siffa ce ta bayan da Allah zai ba su aljanna humul hamiduna lahu ala kulli hal suna godewa Allah akan kowane irin yanayi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa a matsayinka na mu'mini kace alhamdulillahi ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah a kowane irin yanayi idan yanayi ne mai kyau alhamdulillah idan yanayi ne wanda baka ji dadin sa ba alhamdulillah kuma wani ne cikin imani yasa hadisin Imam an-Nawawi manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam ajiban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair idza asabathu sarra shakara fa kana khairan lah wa idza asabathu darra sabara fa kana khairan lah wala ya kunu zalika illa lil mu'min ma'aikin Allah yake cewa abin mamaki ga rayuwar mai imani idan walwala da jin daɗi da farin ciki ya same shi to godiyar Allah yake ba alfahari yake ba ba jiji da kai yake ba wannan godiyar da yi sai abin ya zama masa alkhairi idan kuma damuwa ta same shi ya shiga cikin kunci to nan ma ba kwayyano yalo zai yi ba sai manzon Allah ta sabara sai ya haƙuri ya juriya wannan haƙuri kuma sai ya jawo masu da alkhairi sai manzala ce ba za ka taɓa samun mutum mai wannan ba sai mai imani godiyar Allah lokacin walwala haƙuri a lokacin musiba wannan safar mai imani ce akwai hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu ma yud'a ila aljanna yawm alqiyama farkon mutanen da za a fara kiransu aljanna su shiga aljanna a ranar alkiyama Allah ya samu da cikin su a ce ya ku taho ku taho ku ne farkon shiga aljanna abdullahi dan mas'ud ya ce waɗanda za a fara kirawa su shiga aljanna in ji manzon Allah ya ce allazi ne ya hamaduna Allah fi sarra wa darra su ne masu gode wa Allah lokacin farin cikin lokacin kunci wannan su ne farko cikin masu imani da su fara saka masu aljanna suna gode wa Allah a lokacin walwala da jin daɗi suna gode wa Allah cikin damuwa da kunci alhamdulillah ala kulli hal wannan hadisin ya cin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da shi shine alhamiduna masu yawan godiya ko malamai suka cewa iya daga cikin tasbihi mafiya tsadan tasbihi a gun Allah fadin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ka zauna ka dinga yin ta ba adadi ba iyaka to iya cikin manya-manyan tasbihi a gun Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu yi sannan sai Allah ta'ala ke cewa as-sa'ihuna bayan su ne alhamidu da kuma as-sa'ihuna a kalmar sa'ih sun mata fassara wajen guda uku na farko dai akwai abdullahi dan mas'ud yace humu sa'imuna su ne masu yawan azumi azumi ne na firfiri dama azumin farilla dole ne akan kowane musu to humu sa'imuna masu yawan azumi na fila musamman a wannan wata wanga abubuwa da duniya duk ya zo ya mantar da mutane ma ramadan ya kusa gashi nan ramadan nan da sati uku za a shiga ramadan amma duk an manta da dan siyasa da ba dan siyasa ba da wanda ya shiga takara da wanda bai shiga ba duk maganar siyasa ta mamaye wa mutane lokaci an manta da ibadar ramadan kuma akwai tanadi da manzon Allah ya faɗa kowane musulmi ya yi a cikin wannan watan kafin ya dika shi na farko ana son duk wanda ake bin sa azumi na ramadan na jinya ko mata na al'ada su kokarin su rama abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan azumin nafila a wannan watan na na aisha ta ce manzala bai taba jiyar azumin nafila a wata ya jerin ta su dewa kamar wannan watan shaban din amma in watan ya je rabi sai a je azumi kuma daga cikin abin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallama iya tattalin lokaci iya yi wa kansa tantibule rage wa kansa uzurin duniya idan ramadan ya zo ya samu lokacin ibada da yawa duk a wannan watan ake wannan tanaji manzon Allah iya kokarin tattalin abin da zai yi wa wa'ansu alkai da ramadan ko mun kankantarsa ko na ruwa da dimino ne to tun yanzu za ka yi manzan Allah ya koyi da kan cewa a je a nemi ya biyar juna idan ramadan ta kusa kuma musamman lokacin siyasa an yi ta bata da mutane wani bayewa wannan magana wani iya fici da wannan wani ya yake hoton wannan to duk manzan Allah ya ce in dai musulmi ne kowa ya je ne ya biyar kowa kafin ramadan ya shigo kowa ya shiga zuciyarsa salima ba ta jin haushin kowa to duk wannan tanaji ne ake kafa ramadan yanzu to kaga duk ya zama manta gaci to ma da yace humus sa'imuna as-sa'imuna gine as-sa'imun masu yawan azumi ya afa abin rabah yake cewa humul guzzat al-mujahiduna fi sabilillah as-sa'imuna sune al-guzzat mayaka masu jihadi wajen daga addinin Allah subhanahu wataala ikrima dan gidan Abu Jahal yake ce hum talabatul ilm da aka ce as-sa'imuna sune daliban ilimi ba masu azumi ake ba sannan Allah ya ce al-amiruna bil ma'ruf هم السائحون هم التائبون الحامدون السائحون الراكعون هم الراكعون الساجدون سنسوني مسيون ركوعي مسيون سجدة معنى مسيون صلاة الآمرون بالمعروف daga cikin suffa suna yawan umarni da kyakkyawa wannan huna anil munkar kuma suna hani ga mummuna malamai suka ce al'amirun bil ma'rufi wannahuna adil munkar al-ma'ruf al-iman kenan suna yawan tsayuwa kan imani kuma suna yawan hannuwa daga shirka al-munkar shine ashir wa an suka ce al-ma'ruf as-sunna wal munkar al-bid'a su bayin Allah na kware wanda Allah zai sa su aljanna suna aikata sunna kuma suna kiyamar bid'a shine al-amiruna bil ma'ruf wannahuna adil munkar sai Allah ta rike cewa al-hafizuna li hududillah kuma suna yawan kiyaye dokokin Allah hukunce-hukuncen Allah bi da amali biha suna yawan aiki da hukunce-hukuncen Allah sun ma'amarar nabiya sallallahu alaihi wasallam fa qala sannan sai Allah ya ce manzon Allah ka ce da su wa bashiril mu'mini masu wannan siffofin Allah ya ce a musu albishir tunda kan at-ta'ibuna alhamiduna at-ta'ibuna alhamiduna sa'ihuna raki'una al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar to sai Allah ya ce ayi musu albishir an bayyanta ka siffanti da wannan sifar Allah ya ce amma albishir Allah zai baka aljanna Allah ta'ala ya samu da cikin su almawsufi bi hadhihi sifati bil janna ayi musu albishir wadannan mutane da aljanna fi ma taqaddama min as-sura amara bi muqata'at jami' al-kufar mala yace darasin sura karmu manta Allah ta'ala ya umarce mu yankewa dukkan kafirai da kafirci in dai magana ake ta kafirci da kafirai to qur'ani ya ba mu umarni mu yanke musu gaba daya fi jami'il mu'amala a dukkan wata mu'amala wa huna yu'akkidu anna al-muqafa'a hatta fi du'a lahu wannan yankewar har addu'a ma Allah ya ce ko addu'a karkai wa kafi wal istighfar ko neman gafara an ba bayyanta wa anna al-alaqatu dami la tanfa mala yace alaqar jini ba ta amfani idza adamat alaqatul aqida idan har aka nemi alaƙa ta aƙida a kansu an fahimta in dai alaƙa ce wanda za a amfane ta a duniya da lahira ya zama to alaƙa ce ta aƙida ta suna amma alaƙar jini ba za ta amfane ka ba matuƙar babu aƙida mai kyau an fahimci wannan wanda shi ne abin da malam abubakar mamur gumi faɗa na allah ta'ala ya masa rahama saboda ka duk wata alaƙa ya ɗan uwa ka dinga jaddada alaƙar musulunci da imani ita ce alaƙa mafi girma ya sa manzan Allah ke ce in har wane ya mutu wane mutu a musulunci wane ya halatta ya gaji wane wane ya halatta ya gaji wane in dai kafirci ya ratsa ta wani gadon babu shi ɗa ba zai gaji uba ba uba ba zai gaji ɗa ba in dai kafirci ya shiga in dai kafirci ya shiga ba gado domin Allah ya la'anci kafirai inna Allah la'ana al-kafirina wa adda lahum sa'ira Allah ya tsine musu albarka kuma ya musu tanajin wutar sa'ira Allah ta'ala ya sani daga nan mai Allah ya ce ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين المهاجرين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم wannan aya kamar yadda imam al-bagawi ya faɗa cikin tafsirin sahihul turas tana da sababin nuzul akalla guda uku na farko akwai hadisin da ya ja isnadin sa zuwa ga sa'id bin musayyib rahimahullahu ta'ala yace shi kuma ya ji daga baban shi yake cewa lokacin da mutuwa ta matso abu ɗari babban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai manzan Allah ya je gunshi da ya je gunsa sai ya same shi da shi da abu jahal da abdullahi bin abi umayya bin al-mughira su biyu suna gun sai ga manzan Allah ya ce da manzan Allah ya je sai ga alamar ba zai tashi ba zai mutu a wannan jinyar kuma kar ku manta abu ɗalib iya cikin mutanen da suka taimaki mazan Allah rayuwarsa sun dafa masa sun ba shi kariya matukar kariya dama iya ciki mahaifinsa ya rasu ya zo duniya shekararsa shida babarsa ta rasu a hanyar tsakanin maka da marina sun je ziyara wajen yan uwanta a dawowa ta faɗi ta mutu a wani amma kafin rasuwar ta yi ta raɗa wa manzan Allah a kone ta ce ya muhammadu kun rajulan muhammadu zan bar ka zan mutu amma ka zama namiji kar ka zama ragu kar ka zama alan kosa kar ka zama tutala kuwa ka zama namiji ka tsaya daga babuwarka wasiyar mahaifiyar manzan Allah ce a kunnansa ta faɗa masa ya sa manzan har kiwon dabbobi yayi har kodago yayi har fatauci da dukiyar na nake da duk yayi manzan Allah ba taɓa rawaito ya zama kallon ala wani ba baya sallallahu alaihi wasallam to mahaifiyarsa iya ɗan shekara shida ta rasu abu ɗalib kakansa ya karɓe shi shekararsa takwas shi ma shekara biyu suka yi da shiyarsu to tun daga shekararsa ta takwas har shekarar da za a bahi manzanci to iya ƙarƙashin kulawa abu ɗalib wajen shekara 20 da wani abu hatta auren da yi da na khadija sai na abu ɗalib ne karɓi wannan auren shi ne je kiɗiba ya karɓa wa manzan allah auren na da khadija ya ba shi kariya matuƙa to manzan Allah sai abu ɗalib ya zo mutuwa kuma ya tabbatar bai imani da shi a lokacin ba sai zo yake cewa ya am ƙulla ilaha illallah kalimatun ohajju laka biha indallah ya ce ya am ma'ana ya babbana ka ce la ilaha illallah idan ka faɗi wannan kalmar ka mutu to zan tsaye ma a kanta a gaban Allah ba za ka yi bauta ba haka manzan Allah ya faɗa masa da abu jahal da abdullahi bin abi umayya bin al-mughira ya suke cewa da shi a tarar gabo an millata abdul mutalib yanzu ka mutu ka hau addinin yara ka ibin addinin gargajiya iyaye da kakannu ya zama ganin yaran nan zaka dauka in manzon Allah ya faɗa su ma sai su faɗa in manzon Allah ya faɗa sai su faɗa da ƙarshe ne suka yi rinjaye kai shi yace ala ana ana ala millati abdul mutalib ni da ina kan addinin gargajiya da kakannu kawai anan nake to wani ce kalmar ta ƙarshe faɗi mutu sai manzan Allah ce to na yi alkawarin zan nema ma gafaran Allah matuƙar ba hana na kai domin manzan Allah iya tunano abin da babban sai masa akwai lokacin ma da aka zo da'awar manzan Allah ta fara shiga an fara yarda ana zuwa wurin shi sai mushrike suka ce suka samu wani zarcacin saurayi suka ce a kai wa abu ɗalib ya riƙe wannan a maimakon muhammadu ya ba wa muhammadu mu je mu kai shi kawai a wuta sai ce lalle kun wawatar da hankali na ku kamun ɗanku na raya ya ce kuma da ba ku ɗana ku kai shi ban yadda ba ya ba wa ma'amakin allah kariya sosai da dukiya da rayuwa sallallahu alaihi wasallam to maza Allah abin da yake tunawa kenan ya taimake shi kuma ga zai mutu ba musulmi ba kuma duk wanda ya mutu ba musulmi ba to manzan Allah ya san wuta ce makomarsa takaicin da manzan Allah ya kira sai Allah ke ce manzan Allah ka yi haƙuri ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba matuƙar Allah ba shi ya so abu ba zai ba to manzan Allah ne ba zai so abu Allah ya ce ba zai yi ba ballatana kai ballatana ne ka ce duk abin da kake so sai Allah ya ma kai waye wallahi ba kai sawa duk abin da kake so kai koyi komai Allah ya ma ya ma ya ma ba zai yi ba ga dai manzan Allah shine shine a'ala akan kowa to amma ga bukatarsa Allah ya san bukatar ta sace amma Allah ya ce ban so ba zai yi ba don mashi'a ta bata hau shi ba irada ta bata hau ba dole sai irada da mashi'a na Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa in Allah bai so abu Allah bai rufin abu duk san ka da ba zai yi ba in Allah ya ki abu ya kuma duk in ka da abu sai ya yi haka kowa ya kamata ya rike wannan imani ya rike wannan aqida sai ya samu zaman lafiya ya huta to daga nan manzo Allah ce yayi alƙawarin zai nema wa abu ɗalib gafaran Allah matukar ba hana shi aka yi ba to shi ne wannan ayar ta sauka Allah ya ce ma kada linnabi wanda zai na amal bai kamata ba ga manzan Allah bai kamata ba ga masu imani an yi stagfiru da mushirki na sa zauna suna nema mu shirke gafaran Allah ka kamar abin da manzan Allah ya alƙawari Allah ya ce alƙawarin makarka cika shi domin alƙawari ne wanda ni Allah ban yi da shi ba ka zauna ka ce za ka yi wa mushriki addu'a za ka yi wa kafiri neman gafara a'a yasa duk kafirin da ya mutu idan ka je musu kwandala za ka ko taziya ka karkace Allah ya ji kansa karkace Allah ya masa rama ya kace wani ya tafi to shi kenan to shi kenan shi kenan wani ya mutu ya mutu shi kenan ko ka zaka ce sarka to ba za ka ce ba za ka ce Allah ya ji kansa ba wallahi ba za ka ce yawa sannu sannu yawa aje sannu sannu shi kenan yasa Allah ya ji kan wannan dan masanin Kano yusuf mai zama allah ya masa wata rana da akwai wata mutuwa wani gingime man arna ya mutu to sun je da sarkin kano za su yi ta'aziyya can kasashen da ba mahausa suke ji ba sai yake cewa to aka ce to ku yi addu'a irin ta kuma irin ta musulmi ita sai ce to a karanta carman dudu kafa goma to a karanta wane ne duk da irin wani shirbicin da yake a yi kogin ta tashi aka kaga abu yayi cikin raha amma kuma tauhidi ba za ka taba cewa kafiri Allah ya ji kansa ba haram Allah ya haram manzon Allah Allah ya ce masa bai dace ka ce zaka nema wa mushriki gafara ba da kai da masu imani sai Allah ya ce walau kanu ulul qurba duk kusancin ku da shi duk kusancin ku da kafiri ko baban ka ne ne kare mai kusanci ko mahaifiyar ka ce ko ɗan ka ne ko kare ka ko yayan ka balantana wani mu da ba waɗannan ba bai dacewa kalma wannan ba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan sun bayyana gare ka cewa su yan wuta ne ba kai ba su to ku duba yadda Allah yake datse tsakanin musulunci da kafirci amma kai ba ka da abun runguma sai ka abokan ka kafirai komai naka kafirci askin ka irin nasu bikin ka irin nasu kayan ka irin nasu komai kai kai su kake to ka duba yadda qur'ani hatta manzon nan ma Allah ya ja masa kunne ba ka yi wasu ka fita harkarsu kuna ganin da abin da yake faruwa ce saboda ka shiga hankalin wannan idan allah iya magana kafirci a ƙwarari ba da wasa yake mu mun ɗau abin da wasa ne muna ganin kamar kawai shi kenan ba wani abin allah ya kawai shi kenan kowa ya ɗau abin da ba ba kuma ba akwai illa tana na a ƙasa wallahi tana nan inda ƙwarari ya riga ya yi walau kanu ulul qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan sun tabbata su yan wutar jahannama ne to Allah ya ce ba kai ba su duk kusancin ku da su kai yake wani alaka daga nan sai ya ci gaba وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ به إن إبراهيم لأواه حليم النبي إبراهيم عليه السلام شي ما يوانا على القول تند ما يكون سيكي cewa aragibun an an an aliyati ya ibrahima la in lam tanti ila arjumannaka wa ajurni maliya sai ce salamun alayka sa astaghfiru lak rabbi amincin Allah ya tabbata gare ka ya baba zan nema magafara domin ubangiji na mi yafiya zan nemi shi yafi to sai Allah yake hakaituwa da manzon Allah abinda annabi Ibrahim yayi to shi ma wani alkawari ne wa ma kana istighfaru ibrahima li abi istighfarin annabi ibrahim bai kasance ba da shi da yawa mahaifinsa illa a mawa'idatin wa'ada haɗi yau illa a mawa'ida face wani alkawari ne wa'ada ha iyau to malamai musamman malaman luga sai imamu zujaj suka ce wannan damirin ya udu ila ila azar ali adam abun ali ibrahim alayhi shi azara yayi wa annabi ibrahim alƙawarin zai musulunta a wata tattaunawa da suke to shi annabi ibrahim yake cewa sa'astaghfiru laka idza sallamta ko idza aslamta matakar ka musulunta ni kuma zan nema magafara shine illa an mau'idati wa adha iya domin damiri ne iyahu din ai ko malamai sun ce musamman malaman luga ad-damir yaqudu ila al-aqrab ila al-ism shi kuma ka'idar larabci damir in yazo to suna mafi kusa da shi yake zauka a kansa kamar ayar ta ce wa ma kana istighfaru ibrahima ai ga ibrahima suna ya fito sai aka ce li abihi ga wakilin suna kuma wakilin suna a larabci suna ne shi ba an fahimta sai aka ce ga babansa illa an ma'idatin wa adaha iya kuma ga damir damir in yayyo baya duk sunan da yake kusa da shi to a kansa zai sauka alkawarin ba annabi ibrahim ba ne ya fara yi ma'aifinsa ne masa alkawarin musulunta shi kuma ce in ka musulunta ni kuma zan nema magaba an fahimta amma da yawa za ka ji ana fassara magana cewa annabi ibrahim shi ne masa alkawari shi ne masa alkawari ni ma ja a wannan fasarar ne amma ɗazu yana duba wasu littafin tafsiri sai wasu malamai suke bayani abin da sake fitowa cewa annabi ibrahim alkawari mahaifinsa ya masa ya ce zai musulunta sannan in ya musulunta ya kuma ce ya alkawarin zai nema mai gaba shi ne illa amma ina tunu ba da hadiya falon ma ta bayyana lahu annahu alhulillah lokacin da ya bayyana cewa shi azara makiyin allah ne duk inda kafiri ka makiyin allah ne ka duba yadda ya ɗan uwa mu sake dawo Allah in ma da wanda yake jin kunya a mutane annabawa Allah iya martaba annabawa iya kimanta su iya ba su wata special kula domin bayan sani zabaku na buga muku misali kan manzan Allah ya so abu ɗalibi musulunta Allah ya ce ban gada ma ba ko bai ba ku duba nan abin da Allah ƙarar yake faɗa wa annabi Ibrahim yace falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah sai Allah yake faɗa wa annabi Ibrahim baban gaba makiyin Allah ne domin kafiri ne kaga ba kunya ba tsoro ba wata alkunya a kafin shi domin Allah da zai wa wani kara wallahi da annabawa zai wa da zai dage wa an safa wallahi da manzali zai dage wa amma Allah karara yake faɗa wa annabi Ibrahim baban ka makiyina ne فلما تبين له انه عدو لله sai Allah ya tabarra amin kai bara'a da kai da ki kai baran baran ba kai bashi ba kai bashi tabarra amin inna ibrahima la'awwahun halim sai Allah ta'ala ya ce shi annabi ibrahim la'awwa mai yawan kokkobawa zuwa ga Allah wannan kalma ita ma malamai sun mata fassara da yawa daga cikin fassarorin da suka yi mata al-awwah aka ci ne alkashi ilmutadarra annabi ibrahim mai yawan kushu'i ne kaskantar da kai mai kuma tawadi ne mai da al'amari zuwa ga Allah wa ansu abdullahi dan masud yake ce awwamu addu'a ai annabi ibrahim mai yawan addu'a inda ibrahim la alimun awwa masani ne ko mai yawan addu'a ne ji abdullahi dan masud abdullahi dan abbas yake ce huwal mu'minu tawwab awwahu tana nufin mu'mini mai yawan tuba imam al-hasan al-basri da qatada bin di'ama suka ce al-awwabu ar-rahim bi ibadillah annabi ibrahim mai cin kai mai tausayin bayin Allah mai tausayin bayin Allah kuma an ce annabi ibrahim baya ci abinci shi kadai idan an bai abinci sai ya fito ya zaga ya nemi abokin ci zai ci abinci amma baya ci abinci shi kadai ina bawon Allah ina miskini ina maraya wata sai ka zo ka same ni cikin mutane sama da 50 suna cin abinci ya dinga kira in ya ga mutane sun yi sai ta kara abinci a gida domin shi an mai shaida da mai yawan saukar baki ku duba fa da bakin mala'iku suka zo su halakar da mutanen annabi da alaihi salam me zan so ba baki ne sun zo su gaishe shi a lokacin bai dauka mala'iku bane sai ce ji a danne bai jimi a yanka shi bai fa zan so ba yanzu mutumin da baka sani wani ko fiya wata ba za ta bai wallahi ba san shi ba Allah rabu da su wannan ba san shi ba amma annabi ibrahim ce aje a yanka bijimi an yi baki bai san su ba to ina ga wanda ya san su daga cikin sahabbai wanda ya dau wannan sifar shine Anas bin Malik Allah ya kara ya dace an ce shi ma baya cin abinci in yayi abinci to sai ya fito ya nemi miskini ko maraya ko wani almajiri ko wani talaka ya zauna ci abinci tare da annabi fama Allah ta'ala ya kara ya dace to an ce shi mai yawan jin kai bayin Allah ne wakila al-muallimul khair wa su kuma ce awwa shine mai yawan koyar da alkhairi annabi ibrahim muallimul khair ne duk abinda zai koyar alkhairi ne kuma ibrahim an-naqi yake cewa huwal faqih annabi ibrahim mai fiqihun addini zai zai ji dokar Allah amma zai fito da wasu hukunce hukunce a cikin ta domin a sauƙaƙawa bayan Allah hukunci wannan kuma shine fiqih bayan a karanta nasi malamai su zaƙulo ɓoyayyun abubuwa a ciki domin bayan Allah samu sauƙin ibada wani shi ne fikin kamar abin da ya faru a taimama Allah ce kawai ku yi taimama amma ya za a yi ya za a yi fikin ne bayyana wani Allah ya ce a yi alwala ya za a yi ya za a yi fikin ne bayyana Allah ya ce a bada zakka ya za a yi ya za a yi fikin ne bayyana al fikin shi ne alfaham an fahimta karka ya ce malamin fikin ne ga ɗauka wani a'a ba wanda zai rena malamin fiƙo sai mutumin da ba ɗalibin ilimi ne amma asalin kalmar fiƙo shi ne alfahu kamar a lokacin manzan Allah da suka yi zurfi a wannan layin akwai su mu'azu bin jabal akwai sa'ad bin abi talib radiyallahu anhu akwai irin sa'ad abdullahi bin mas'ud in dai fiqhu ne a ce haka Allah yake nufi haka manzan Allah yake nufi to waɗannan bayan su inda manzala ya ce wanda yi kowa sanin halal da harama wannan al'umma shine mu'azu bin jabal Allah ta'ala ya kare da inna ibrahima la'awahun halim annabi ibrahim la'awah mai yawan kokoma zuwa ga Allah ne halim mai yawan hakuri iya da hakuri hakuri da canci na'am aya ta kare da zamu tsaya kan insha wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da in hadahum حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من الله من ولي ولا نصير الله تعالى ke cewa ma kana Allah liyudilla qauman Allah a cikin tsarinsa da nufinsa ba shi da nufin ya batar da mutane ko ya azabtar da su ba'ad izhadahu bayan Allah ya shiryar da su lil Islam ya shiryar da su zuwa ga musulunci hatta yubayyana lahum ma yattaqu har sai Allah ya musu bayanin abin da za su kiyaye masa an fahimta Allah baya azabtar da mutane Allah baya musu hukuma har sai ya sanar da su me baya su in ya sanar da su abin da baya so suka yi sannan kuma ya ba su damar tuba kuma idan sun tuban to sai Allah sai ya yafe duk da su sani idan shedan ya hau kan sun ki tuba to shine akwai yiwuwar kuma Allah sai musu azaba a lahira amma an ce hanyar da Allah yake yaƙi wa mutum zunubi suna da yawa akwai lokacin da wata damuwa za ta zo ma idan ka shiga damuwa ka mayarwa da Allah al'amuransa an ce wannan damuwar masu Allah ya fi yawa zunubi ka baka sani akwai a wannan an ce lokacin da ɗan adam zai mutu ganinsa ta farko da zai da mala'ika firgitar da zai tsoratar da zai to an ce wannan ma tana tafiya da zunubin mai imani an ce shigar da mutum kabari farkon sashi a kabari da dawo masa da ruhi da za a yi ya gaji cikin wannan yanayin da bai taɓa gani ba to an ce wannan damuwar in Allah ya sauke masa ya goge masa ruwa ka gaba ya sa ya fi zunubi abun Allah hanyoyi ne da yawa ba hanyar da suke fare wani ɗan abu za ka yi ɗan ka taimake sai Allah ya ma gaba ma shi musamman taimakon ɗan adam ya wa kar kuma ta da ba duk abin da Allah ya ma baiwa da shi ka taimaki ɗan adam da shi an sha karanta mana hadisin da wata mata lokacin banu isra'il ta shayar da karuwa karuwa ta shayar da kare ruwa karuwa ce ko malamai suka ce bata tuba ma tana cikin yanayin karuwancin ta daga wani kare iya bukatar ruwa ta dauko ta ba hijja sai Allah ce ya yi mata karuwa ce ba mai zina ta shayar da kare dabba kare amma Allah ya ga zuciyarta ta taimaki bawa daga cikin bayinsa ya mata gafa to ina ga wanda zai taimaki na adam ya taimake shi biya masa bukatarsa ya warke mai damuwarsa ai wannan Allah ne kadai san abin da zai masa to wannan shine abin da Allah ta'ala yake cewa ba zai hukunta ku ba ba zai batar da ku bayan ya shirye da ku hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allah bi kulli shay'in alim hakika Allah ta'ala ya san komai ba abin da Allah bai sani ba wa min mustahiqul idlal wal hidayah kuma Allah ya san wanda ya cancanta ya zama shirye Allah kuma ya san wanda ya cancanta ya mutu akan bata Allah ta'ala ya tsare Allah yake cewa inna Allah lahu mulku samawati wal ard Allah shine mamallakin samai da ƙasa an bayyana wannan mamallakin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu fiƙihun wannan gunshi ne idan ka mallaki abu akwai wanda zai zama iko da shi mallakar kai kai da kanke da ikon juya da sarrafa inda kake so to saboda a matsayinka na wanda Allah ya mallake ka sai yadda Allah ya da kai ba amma yadda wani ba sai yadda kake so ba sai yadda Allah yake so tunda ya ce lahu mulku samawati wal ardh duk abin da ke sammai da kasai da mu duka mallakar Allah ne kai ma ɗan adam kake iko da ƙafafa da abin da ka mallaka bala da na Allah za ka ji mutum ya ce nawa ne fa abin da daga dama zai to kuma sai ka manta da kai na Allah ne kuma Allah ba zai abin da ya ga dama da kai ba inna Allah lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiit Allah shine mai rayawa kuma shine mai kashewa wa malakum min dunillahi min waliyyin ko masu imani ba ku dono koma bayan Allah wanda zai nuna muku kauna ta gaske kaunar da zai muku rahama shine wali wala nasir ba ku da mai taimakon da zai tsare ku daga fada wata in ba Allah ba ba ku da masoyi alwaliyu shine masoyi soyayya da zai iya kai ka zuwa ga aljanna shine Allah annasiru shine mai taimako da zai tare ma hanyar shiga wata kuma shine Allah to masu imani ba ku da wanda zai kai ku aljanna ba ku da wanda zai tare ku daga wuta idan ba Allah ba ya sace Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila Allah ta'ala ya samu dace samu tsaya ne insha Allah sai sati mai zuwa abinda muka fada dai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yi muna maraba da dai da komandan hizba malam Rabiu Haruna wanda dama wannan majalisar sa ne lokaci bayan lokaci yana kawo mana ziyara yana ganin abin da yake gudana komanda da yawon yin masallaci gaba ɗaya mana ma maraba da maraba da lalai mai gaba ma ke tabo sabon yi mana fara na fara koya muna ma maraba da lima barka da zuwa allah ta lai kara da barka ba mu sani mai idan da sako wanda za a isa da yi zuwa ga yan uwa yana da kyau a yi wani sako sa ba isa da yi suna yi